أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ce wa minan nasi mai yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wannan aya tana da alaka da ayar da ta wuce a baya kyakkyawar alaka kuwa domin a baya mun ji cewa akwai mutane kala biyu da Allah ya gaya mana akwai waɗanda suke cewa in sun yi aikin haji rabbana atina fid duniya kawai Allah duniya muke so kawai lahira kuwa a ba ruwanmu da rabar lahira ma wanda suke so su je su rike kaga waɗanda suna son duniya zahiran wa baɗinan ba su ɓoye ba kaga ya zama abin da yake zuciyarsu kenan kuma shi suka faɗa kaga zahiran wa baɗinan waɗannan duniya suke so sai kuma Allah ya gaya mana waɗansu da suka biyo baya su kuma kalar addu'ar su a'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan su waɗannan sun ce Allah a duniyar muna son kyakkyawa dan ba na kowa bane naka ne lahiran ba muna son kyakkyawa to ka ji magana waɗannan da wannan da wancan an saba da me wancan addu'a da me waɗannan da me wannan ai an saba to wasu biyu ne kuma yanzu zamu ji amma ɗaya abokin waɗanda zamu ji yanzu sabo wanda ba mu ji su ba cikin waɗannan ayoyin to ɗaya yana da abota da ɗaya ɗaya kuma yana da abota da ɗaya amma ɗayan waɗannan biyun kuma diyayyen waɗancan guda biyun ne ba ku gane ba ko mutum hudu ne mun ji biyu yanzu wanda na karanta to akwai biyu da za mu ji yanzu to waɗannan biyun da mu ji ba a ɓangaren ba akwai mai san duniya kawai ba to akwai yayansa wanda ba mu ji ba yanzu yawwa ba kuma akwai wanda yake san duniya da lahira ba to akwai yayansa shi ma yawwa to kaga yanzu aka gane to to shi su za mu ji yanzu wannan na farkon yayan shi ma na farkon ne wannan yayan mai san duniya ne wancan mai san duniyar ai ya fito ya ce shi duniya kawai yake so a fili rayuwarsa rayuwar duniya ce bai ɓoye ba kaga kafiri kenan ba ruwansa da maganar lahira bai yadda ma za a tashi ba kaga ko wanda ya yadda ba sai je jinci lahirarsa ba to wannan wanda za mu ji shi duniyar ce tsaba a zuciyarsa amma a zahiri kuma lahira yake bayyanawa kaga yayan wancan ne ai yawwa to kaji dalili Allah ya ce wa minan nasi ina baka labari ya annabi rahama Allah na ba annabi sa labari ice daga mutane akwai man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya akwai wanda zancensa zai begantar da kai zai shaukatar da kai in yana magana da kai ya rasulullahi kaga cewa kamar duk a gaban sahabbanka ina kamar sa amma a zahiri ne kawai shine hayatin duniya a zahirin rayuwa kawai a cikin zuciyarsa a ba haka bane ba wannan an ce sunansa a kharasu bin shiraik shine wanda magana in yana magana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kowa sai dai kalle shi yana bayyana kaunarsa da annabi da kyau kauluhu maganarsa Allah yake cewa maganarsa a cikin soyayyarka da maganarsa a cikin addini yu'jibuka zai begantar da kai zai shaukantar da kai ya rasulullahi sai Allah ya ce amma wa huwa aladul khisam amma fa wannan da kake gani mai tsananin husuma ne gare ka ya rasulullah baya son ka ba abin da yake a cikin zuciyarsa sai duniya tsaba amma yake nuna shi shi mutumin lahira ne dan mutumin annabi ai mutumin lahira ne eh to sai yake nuna cewa ina ina ya kama ka ya rasulullah amma ƙarya yake wato ni ina mamakin wani abu amma Allahu a'lam lokacin munafunci din nan su waɗanda suke munafunci a gaban annabi irin wannan yanzu wanda aka faɗa kafirai zalla bana a mamakin su don ba su imani da za a tashi ba ba su imani da annabi amma su munafukai akwai sha'iba suna manna da annabi ba za su kasa samun wani yaƙini na cewa lalle wannan akwai wani abu a tare da shi na Allah ba amma wannan mantar da kansu suke yi domin wanda ya zo gaban annabin Allah yana yi masa wannan ya manta Allah yana tare da annabin shi ko masanin ɓoye ne zai gaya masa abin da yake zuciyar to shine mantawa suke yi a a kallafawa kai mantuwa ko ku a'a tsaba kafirci ne irin na waɗancan kawai dai abin ne ba sani ba dai dan dai bayan da za a yi a ce wanda yake tare da annabi yau da kuma munafikan nan fa a kwana a tashi da su ka- gaban annabi suke to sa kasa ganin wani abu ku da ya saba wa al'ada wanda ko annabi ya zo da shi da yawa ai ba ku sa kasa gani ba to menene yake kautar da zuciyarsu suke tafiya kan wannan tsarin kaga kawai idan dama eh ba sa son musulunci ko sun yadda gaskiyar ne ba sa so kaga wannan sai su ja bayan to Allah yake cewa minan nasu man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi ya rinda rantsewa da Allah ala ma fi qalbihi akan abin da yake zuciyarsa na san ka yake yi bin ka yake addinin ka yake so ya rasulullahi yana rantsuwa da Allah ya ce, Allah ma ya sani ina son ka to kaga ai jara'a karfin ran yayi yawa kuma ya san ƙarya yake kuma ya san Allah zai san ƙarya yake kuma ya san Allah zai iya gaya annabi Muhammadu to me yake ɗaukar su su yi haka shine yake ban mamaki din Allah ce huwa aladul khizam alhalin kuwa wannan mai tsananin husuma ne gare ka da mabiyanka ya rasulullah maƙiyinka ne na gaske wa idza tawalla sa'afil ardi idan ya idan ya juya baya ya bakka sa'a sai ya tafi ai mashafil ardi sai ya tafi ban ƙasa li yufsida fiha dan yayi banna a cikin ƙasa wa yulikal harsa wan nasal ya halakar da shuka ya halakar da 'ya'yan dabbobi wato wannan munafikin da ya bar gabanka ba abin da yake so sai ya cuci mutanenka ya rasulullah kai dai ka fi karfinsu a gaban su baya iya taɓa ka sai dai magana kawai amma in an bar nan da ya wuce daga eh, wajen shuka gona ta musulmi sai ya sa mata wuta kawai ya zagi in ya ga dabbobinsu sai ya sa wuka ya yayyanka su wannan haka yake shi kuma Allah ya ce wai hulikal harsa wan nas ya ya halakar da shuka ya halakar da yayan dabbobi wannan yana daga cikin jumlar bannansa wallahu la yuhibbul fasad Allah bai yadda da banna ba bare mai ita la yuhibbul fasada wa la yuhibbul mufsidina ma masu bannan ma Allah bai yadda da su ba baya san su haka nan su kuma ita ma ita ma bannar domin mafi akalla abin da zaka idan kai ka lalace to ka bar gyararru mana yanda suke ba kuma sai ka je ka bata su ba ai kaga kaga kai abu biyu kenan akalla idan kai baka so ba ko baka yi to bar masu yi su yi to irin waɗannan bayan su ba sa yi sai su ringa taron musulmi su wasu masu ɗan rauni rauni suna jefa musu shakka ko ko wanda ya taho zai yi imani da annabi muhammadu sai- kai imani za ka yi ce to ah, menene to mu ma dai ga mu nan dai sai ya jefa musu shakka to kaga ai yayi ɓanna sun yi ɓanna a bayan kasa to yanzu wani darasi ka ɗauka a nan wato a nan darasin da za mu kalli allah ya tsoratar da mu dangane da mutane cewa lallai allah ya sa wasu mutanen magana su ta baki ba ita ce ta zuci ba to sai abu a hankali kenan abu a hankali saboda wasu mutanen magana su ta zuci ita ce ta baki wasu kuma ta bakin ba ita ce ta zucin ba to idan ya zama maganar baki ta saba ta zuci a zuci ka furta imani da biyayya ga Allah a zuci kuma ka ɓoye haka to kafirci kenan wannan amma kuma in ba haka bane abokinka ne kuke tare da shi a baki yana ta abin nan kamar ba ma wanda ya- yake masoyi da ya wuce shi naka in ka samu alheri ya dinga tsalle a gabanka yana jin daɗi ya rasa inda zai sa kansa amma in ya je gida ba zai iya bacci ba dan bakin ciki suna nan fa in ya je gida ba zai iya bacci ba saboda bakin ciki wanda ya iya abin ko da wani ba zai magana ba ma bare a gano shi to akwai sai abu a hankali darasin wannan ayat kenan yanzu a gaban manzon Allah ba dan annabi na magana da Allah ba ai kaga ba zai gaya masa wannan ba ba za a san wannan ba wannan a gaban annabi ga yanda yake amma Allah ya ce ƙarya yake to mutane sai ku ba a hankali da mutane yanda ake ba ca aka yi ka ka ƙi ma- masoyinka ba ko a ba a hankali dai kawai da yawa akwai wanda lalle soyayya ta Allah da annabi ce amma akwai wanda zai zo a ta magana a ta amma in ya tashi shine farkon wanda zai wato lalata al'amarinka to sai abu a hankali akwai ha- abubuwa hanyoyi biyu da ake gano irin wannan wanda yake tare da irin waɗannan akwai akwai wasu ma'aunai guda biyu da zai iya gano su ka gane amma ai ba faɗa zan baka ce wani alƙara lafiya ai a ina ai ka- ka- ka- a hankali ka bi yau da gobe kawai kai ma ka gane to ai abin da yasa wannan kakka je ka jefa wani zato ko wani abu tunda ba nasi na qur'ani bane ni ma ka san koyo da goban ne na gane ilimi ne irin wannan kawai na ɗabi'a wanda kuma aka saki wannan ai bai ba sai abu a hankali dai mutum ya dinga bi a hankali kawai shikenan dan saboda ai rahama ce ta Allah to kuma kaga wannan ai ba a yaye wannan ba me rahamar Allah ka zo din gabana kana ta cewa akramakallahu ah, akramakallahu kai ana alhamdulillah ana amma an ka tashi kai zaka fara zagi na to da, da kana gabana Allah ya bayyana mun zagi na kake a zuciyarka za mu shirya tunda ka zo ka ce wani akramakallahu in saurare ka to rahamar Allah ce ya rufe sai shi ya sani to to ai ba a yayi ba in ka sani kai ma in ka iya ma'amala ko ka san mutum hakan ne kaka bayyana shi kyale shi in ya ce akramakallahu ka ce kai ma akramakallahu ka girmama shi shi kenan ku zauna amma ka gane shi kai ka san abin da ba za ka faɗa a gabansa ba ka gano ta nan ne za ka yi maganin abin kawai amma ba yanke ma'amala za ka yi da shi ba a ba haka za a yi ba to wannan rahama ce ta Allah kawai za ka ga wani ya zo da an buɗe zuciyarsa in ka gan shi ba za ka zauna da shi ba amma Allah da yake shi ya san zuci sai ya bari haka to kai ma kuma a wajen wani fa haka kake dan wani za ka je gabansa ko ba shari kake masa ba amma tilas kawai kake a zaune ka je wajen nasa ba ka so ba kana kowa da irin nasa mana to shi ma wannan in ya gani zai ji daɗi ai ba zai ji daɗi ba to lallai sai a kula kenan wannan darasin da muka samu kenan to وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد to kaga wannan mutum mun samu na ɗaya fa mun ji cikon ba mun mun ce hudu bane mun faɗi biyu dan da farko to ga na uku wannan shi gashi zahirin rayuwa ta duniya ita zuriyan ita yake so baya san lahira saboda baya san annabi sallallahu alaihi wasallama yana adawa da musulunci shi sa Allah ya ce yu'jibuka qawlu fil hayati dunya amma a lahira fa la yu'jibuka qawlu inda zaka ganshi a lahira wannan ba zai baka kaye ba sam ganin sa kaga ba mutumin lahira bane to kun ga duniya yake so amma bai bayyana ta bai a zahiri sai ya nuna mai kuma kamar lahira yana tare da annabi to kun ga ya saba da wancan amma ilayin su daya yawwa to ga za mu ji na na na na- na hudun sai bayan kuma wannan ayat da aka ja yanzu Allah ce wa idza qila lahu taqillah har yanzu ana kan shi wannan mutumin in aka ce da shi wani ji tsoron Allah abinda kake yi ya saba wa tsoron Allah ya saba wa tada ta addini akhadhatu al-izzatu bil ismi sai daga karan hanci da jin isa ta banza shine bil ismi jin isa da izza izzatu bil ismi ashe akwai izzatu bil haqqi kuma tunda aka yi wannan izzatun aka yi mata dan kaidi aka ce wannan bil ismi ce izza ce amma ba akan haƙƙinta ba to akwai izza wadda take kan haƙƙinta eh guda uku ce bayan izza buwaya bayan waɗannan guda uku duk wata buwaya ba ta kan daidai irin ta wannan mutumin ce wacce ce buwaya da take kan daidai shine lillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin shikenan masu izza sun kare gaba daya a rayuwa Allah shine mai izza sai kuma manzo da ya yan masa aran izza ya bashi walil mu'minin mu'minai ma suka dausana suna da izza dan haka Allah azizu ne annabi azizu ne mu'minu ma azizu ne Eh, dukkaninsu masu buwaya ne amma da muminai da manzan Allah buwayar su buwayar Allah ce yawwa shi kuma Allah buwayarsa mustaqillan ce to duk wanda ba waɗannan ba to buwayarsa ba, ba ta asali ba ce bil ismi ce za ka samu kuma ba wata buwaya kirki ba ce sai ta faɗi ƙas amma izzan mumini ita ce ba za ta faɗi ba izzan manzan Allah kullum sama take ba a rinjaye ta me fasara izza buwaya da rinjayen da ba za a rinjaya ba shine shine shine izza ai to baka ga fir'aunu ba bari ka ji al-izzatu bil ismi fir'auna saharatu fir'auna masu sihiri na fir'auna da suka zo suka hada kayan tsafi suka hada shihiri ya hadu ya hadu suka kalle shi suka kalli fir'auna suka ce bi izzati fir'auna inna lanahnul galibun mun rantse da izza ta fir'auna wai fir'auna shi ma azizu ne wai don haka mun rantse da izzar fir'auna lalle sai mun rinjaye to a take ya aka yi suka jefa abin ya tafi sai izzar ubangiji ta danne abin ta hau kansa annabi musa ce je- allah ya ce jefa sadaka annabi musa in ji azizu din sai ta haɗe duk abin da yake wurin sai suka ga ashe fir'auna ba izza sai fa ulqiya saharatu sajidin sai aka jefar da su kamar ba su suka kai kansu sujada ba ma ulqiya aka ce sai kamar an jefar da su suna sujada ga al'azizu ubangiji mabuwayi sun fasa waccan izza babu ita to ashe kaga izza irin wannan shiriri ta ce qalu am ana bi rabbil alamin suka ce mun imani da azizu na gaske to kun ji izza kenan haka izza tabbatacciya ta Allah ce shi sa ce innal izzata lillahi jami'a ba mai ita sai shi sai wanda aka dan yamma Eh, izza ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda take bayyana shine zai zama wato ta mumini da ta manzan Allah dukka salo iri ɗaya ne waɗanda Allah ya basu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya samu dama yake azizi sai kuma ya zama zalilul li rabbihi lokacin da manzan Allah ya fita daga makka ya fita yana ba zai iya kare sahabinsa ko ɗaya ba da ake cutarsu sai ma ya tura su can ya dawo su- ya tura su can ana ƙwararsu amma lokacin da Allah ya bashi izza ya shiga makka yana gashi rasulu gashi kuma sayyidu a lokacin a makka ba mai ɗaga hannunsa in ba musulmi ba ne to mai manzan Allah ya da ya samu wannan izzar sai tun da ya shiga aka ce gefen haɓan manzan Allah kai ka sai ta kusa sai ta kusa taɓa sirdin da yake jikin doki ko kuma ab- abin nan ɗin abin hawan manzan Allah sun kuyawa tawaru lillahi yana mai kankantar da kai da Allah to izzan mumini haka take duk mumini idan ya samu izza sai kaga izzarsa kuma ta mai da shi zalili a wurin ubangiji zalili a wurin yan uwansa ma mumini ba shi da izza a wurinsu azillatan alal muminina aizatin alal kafirin muminai haka Allah ya siffanta izzarsu su masu izza ne akan wanda ba mumini ba dan ba sa saurara masa amma in dai kai mumini ne yanzu kana girmama abubakar abubakar na girmama ka ko mun waye kai a karkanta to haka izza ta mumini take to shi wannan in aka ce da shi ittaqillah ji tsoron Allah akhazatul izza yace mu za a gaya mu ji tsoron Allah akhazatul izzatu bil ismi kaga izza yake ne ta amma bil ismi ba ta ba ta gaske ba Allah ya ce to fa hasbuhu jahannam ku kyale shi yayi izza jahannama na nan ta ishe shi ta mai masa ba ta ishe shi wa bisal mihad shimfiɗa a ce jahannama ce shimfiɗan mutum wannan shimfiɗa ba ta yi daɗi ba ta munana to wani darasin ka karɓa nan akwai irin darasin fandamun kun san muna kwatanta rayuwar da abin da ayat ta sauka a lokacin da kuma mu rayuwar da muke ciki shine darasin da muke karba mu ɗabbaka shi a kanmu yanzu da Allah baka taɓa ji ba Allah ya sa ma ba kai bane wanda aka ce wane ka ji tsoron Allah ya ce hawa mala kai dai ka kula da kanka bai ce shi dai ba zai ba amma ya ce kai dai kai dai kula da kanka to wannan abdullahi dan mas'ud yake cewa ba mafi girman kai irin wannan ba kuma akbarul kaba'iri kabira babba irin wannan a ce ji tsoron Allah ka ce wai mutum shi dai kula da kansa a'a to kaga ashe muna da irin wannan wannan ma an ce idza idza qila lahu ittaqillaha akhadhatu al-izzatu sai buwaya ta kace mu za- mu ne ba ma tsoron mu za mu ji tsoron Allah to kai ma kamar haka kace to ka kiyaye da an ce ka ji tsoron Allah wanda ya gaya ma tsoron Allah na idan koma bayan musulunci ne ya fi kowa koma baya amma kai ce ji tsoron Allah to ita kalmar zaka kalla ba shi ba shin in ka kalli kanka wannan kalmar da ya gaya maka aibi ce allah bai inganta a ji tsoronsa ba ne to kai ka ji tsoronsa mutuƙar ji tsoronsa da baka da ƙari ne da za ka ƙara gaba to shawara yake baka mai kyau ashe to me to kuma in dai za ka kalli kalmar da ya faɗa ba shi ya ka- ya faɗa ba a ba za ka ce wani kai ka isa ka ce in ji tsoron allah ka san ana faɗa wani ko wani kai ka isa ka ce in ji tsoron allah ya isa mana ya isa mana ai duk wanda zai tunatar da kai da Allah ai isa Allah ake kallo ba shi isa tasa ba to don haka sai a kiyaye wannan darasin to
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد to ga na hudun nan ga na hudun nan cikon na hudun ya- yayan na ƙarshen can wancan na farkon kuma Allah ce wa minan nasi daga wasu mutane kuma akwai mai yashtari nafsahu bitiga amradatillah akwai wanda yashtari nafsahu ko yashri nafsahu akwai mai shara ita tana da tana da tana da ma'ana wajen kala biyu ma'anoni biyu sai dai siyaki ne yake bayyana wannan ake ne shara tana zuwa da ma'anar ba'a akwai kamar anan sai a ce akwai daga mutane wanda ya sai da kansa don neman yardar Allah tana zuwa kuma da, da kamar wa sharahu bi ba'as wa sharahu bi thamanin baqsin suka sai da annabi Yusuf da dan kuɗi kaɗan kaga sharahu aka ce to wa minan nasi man yashri shari lahawal hadisi fa me siye ne wannan kuma ishtara to da shara tana zuwa bi ma'anar ba'a tana zuwa bi ma'anar ishtara tana zuwa da ma'anar nasiya tana zuwa da ma'anar nasiya to wace ce wannan to kowace za ta wannan ita kuma ba an ce yanayin yadda aya ta zo ne ake gane da mai ma'anan nasiya din ta zo ko da mai ma'anan nasiyar ta zo to wannan ba karina ko ɗaya da ta nuna kowace ta nuna kuma kowace din saboda haka za ka iya ɗora ta a kowanne yanzu in za mu ɗora ta akan cewa daga mutane akwai wanda shi yake siyar da kansa fi sabilillah ya siya ya yi ciniki amma me ya siyar kansa waye ya siya Allah إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله to wannan akwai mai sai da kansa gashi nan mun ji annabi ya bamu labari cikin hadisi na bukhari ingantacce yake cewa wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya rasulallahi a ra'aita in kutiltu fa aina ana in wannan yaƙin uhudu ne in na shiga wannan fagen dagen na soka na soka in aka soke aka kashe ni ina nake annabi ce fil jannati aljanna mana to wasu yan dabi'u ne suna hannunsa ya yadda su kawai ya shiga ya dinga suka har sai da aka kashe shi dama tun a kashin kafin ya shiga ai ya ciniki shi ya siyar sai da ya tambayi ina za shi aka gaya masa sannan ya sallama ya siyar shi kuma Allah ya ce na siya ittara min al-mu'min anfusahum to kaga wannan daga mutane akwai mai sai da kansa ibtiga amradatillah in ka ce anan sharabi ma'ana ba'a kenan to akwai kuma za mu iya fassara ayar akan akwai daga mutane wanda yake siyan kansa don neman yardar Allah me saye ka ba da wani abu don ka fanshi kanka ba shi ne saye ba to ya ba da wani abu shi wancan shi kansa ya bayar ya nemi wani abu a biya shi da aljanna wannan kuwa shi shi ya siyi kansa kamar su haibu kenan ibnu sinanin rumi shi kuma wannan dattijo ne a makka bayan manzan Allah ya yi hijira ma'abucin dukiya ne ga gidaje ga dabbobi ga komai sai zuciya ta tafi kuma sai ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka ji motsin zai zai zai ba annabi ya fara dan tattara dukiyoyi wanda za su iya tafiya sai aka gangami aka zo aka ce ina za ka ba madina za ka ba mun samu labari to in za ka madina kai ai daga rum ka zo haka ka zo ba ka da ko ɗari a nan kai kuɗin in za ka tafi ka bi annabi sai ka ɗau rigarka ka ɗau ɗan abin da za ka hau ka tafi kawai ka kama hanya duk abin da ka sani da gidajen da duke sai dai ka bari ana in kuma za ka zauna mai zama ma'ana ya mu zauna ya ce ina zan ba annaba za ku bani abin da zan hau za ku bani abin da zan ciye kai ni madina suka ce i wannan laka zalika ya ce shi kenan sai ya hau tafi annabi ba shi da komai haka ya tafi ka kaddara mun anan hango wani babban mai kuɗi a nan garin aka hango shi kawai hangowa za ka to idan idan ka hango shi sai a ce da gidajen da ya mallaka a nan garin ko a najeriya ma a ƙasa da kuɗin da yake da su a banki da duk abin da yake da shi sai a ce kawai abin da zai yi wata yar toyota ya tafi yasa ya tafi kenan kuma ya bar komai a nan don zatin allah wannan bai sayi kansa ba to aiko barka ji abin da annabi yana zuwa annabi Allah ya gaya masa shi ma yana haɗuwa sai ce cinikinka ya yi riba ya su haihu cinikinka ya yi riba ya su haihu kaga wannan ishtara nafsahu ya sai kansa kenan fi sabilillah to kaga wannan ayar ashe wannan duk za ta hau kowanne kenan min annasi man yashri nafsahu bitiga amradatillah daga mutane akwai wanda yake sai da kansa ko ya sai kansa dan neman yardar Allah wallahu ra'ufun bil ibad Allah fa mai rausasa ba bayi ne imana ai da bai rausasa ba ya lausasa zuciyar su haibu ya yadda ya ba komai dan shi eh ai rausasa wa Allah ce wannan din to yanzu sai mu tsaya a wannan darasin za mu haɗa lissafinmu ne mutane guda nawa muke da su yanzu iya nan guda hudu muna da wanda yake son duniya zalla ba ruwansa da lahira ya kuma fito ya faɗa kun ji wannan ko muna da wanda shi duniyar yake so amma ya ƙi bayyanawa yana bayyana kuma lahira yake so ba na biyu kenan ba to muna da wanda yake son duniya da lahira duka hasanatan fil duniya hasanatan fil akhirati to ga wannan ga wannan kuma na ƙarshen nan shi wanda ya kashe kansa yana son duniya gaba ɗaya shi kwata kwata baya son duniya kaga ya saba wa mai duniya da lahira din shi ma suhaibin rumi gaba ɗaya Allah ya zaɓa ya bar duniyar ya bar dukiya duka ba ita ce duniyar ba to gaba ɗaya kun ga wannan mutum biyu masu kirki kenan da wanda yake son duniya da lahira ma da da shi ga kuma mai son lahira kadai baya son duniya wancan kuma duk duniya suke so amma ɗaya ya ce ita yake so zahiran wa baɗinan ɗaya kuma a zahiran ya bayyana lahira amma baɗinan duniya ce to a ina kake shine darasin kawai wannan lalubo kanka a wace tasha kake na tabbatar na tabbatar insha Allah duk wanda yake nan baya cikin tashoshin can guda biyu na farko masu son duniya kawai ba ruwansu da lahira sawa'an sun bayyana ko ba su bayyana ba to sai wura guda biyu da mai son duniya da lahira atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasana da kuma ɗayan al'algatala ka san in ba a sa'a ba in ba a sa'a ba ana cikin da yawa an tafi yin ko bala subhanallah kai amma yanzu na Allah ba sai da kuka yi kabbara ba akan su haibu dinnan da mai kashe kansa nan ya bar duniya da wanda ya bar dukiyarsa komai ya bar duniya ba ku kabbara ba bai baka sha'awa ba ba baka so ka zama kai gaskiya Allah ƙara mana imani da kyau to shi yasa wallahi billahi tallahi ka shaidunku da su taɓa sahabban manzan Allah ka shaidi ka shaidi kun ji yadda suke ku yanzu kowa ya zaɓi ba haka ba to duk wanda ka ɗaga a sahabin manzan Allah abinda su haibu ya shi zai yi wallahi ba sai su haibu ba su haibu na bayan aliyu ina ya ga aliyu ma a matsayi ina ya ga abubakar ina ya ga usman ina ga ali bai ga umar ba a matsayi to ku kiyayi sabon manzan Allah ka ku ɗora harshen ku akai in ba Allah saka da alheri ba
تغلو يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو عدو مبين يا أيها الذين آمنوا تكاجي ya ku waɗanda kuka yi imani waɗanda wasu na cewa ayat ta sauka akan wasu daga cikin yahudawa waɗanda suka musulunta amma sai ya zama akwai waɗansu 'yan al'adoji kaɗan irin na yahudu ɗin ba su basu ba to amma wannan ayat ta hau kansu a hawan farko amma tana kan mu mu musulmi musamman yanzu tana da alaƙa da wannan magana da muka yanzu idan za a fassara ta akan waɗancan shewa shi kenan ya ku waɗanda kuka yi imani ku shiga ku karɓi wani tashri'i na musulunci gaba ɗaya kar ku karɓi wani ku bar wani in za ka yi musulunci gaba ɗaya za ka yi shi ba ka yi wani abin ka bar wani abin ba sai musuluncin duka to wannan kenan in ku za a fassara akan abin da yake da alaƙa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku muminai udkhulu fi silmi kafa ku miƙa wa Allah wuyan ku gaba ɗaya kar ku rage wani abu ba duniya kenan sai Allah kawai dan haka in kana so ma ka samu ɗan dama-dama ka ɗan bugurbin waɗancan to ya zama ko duniya ka hanga kallata dan Allah dan ya zama abin da duk ka samu ya zama na Allah ka taimaki bayan Allah ka taimaki kanka dan Allah to ka shiga fi silmi kafa baka ba komai ba kenan udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan Allah ya ce kada ku bi wato khutuwati shaytan wato tafarkai wanda shi ne yake hana mu musallama wa Allah gaba ɗaya ɗurƙu shaitan ƙwaƙwatu shaitan ɗurƙuhu tafarken da shaitan yake bi sai ya shaitan idan daraja ka ɗari a wurin Allah bai dame shi ba ya rage maka rabi ba sa raye ba an gane ai dai ya rage maka mai rabin to don haka shaidan shine sallama wa Allah gaba daya Allah ya ce to udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaitan ku rabu da shaidan mai hana ku ku sallama mun gaba daya domin innahu shaidan abin sananne ne a wurin ku cewa makiyin ku ne mai bayyana kiyayya gare ku ko ya boyi gare ku ban gaya muku ban ji Allah ya gaya mana to ashe duk wani abin da dan adam zaka ji ya makale maka wanda lalle wannan zai hana ka tafiya zuwa ga Allah fizge shi shaidan ne an ce karka bi shi kuma ko mutum ne kaga zai ja ka zuwa ga abin da zai raba ka da Allah rabu da shi kowa ya shi kuwa to wannan shine kafa din kenan kowa ka bar shi in ba Allah ba amma din na Allah kama shi kuma saboda idan dai har gabas nayi gabas kai zo mu tafi abokin tafiya ne kai in yamma kai ne gabas ba ka da lafiya in da lafiya to duk wanda ba addini ne a gabansa ba ba Allah ne a gabansa ba to kai ma kai ya zama a gabanka me yasa saboda ka shiga ka tafi gaba ɗaya sak ba waiwai waye to
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم الله يتي فإن زللتم حقيقة إدن kuka kauce daga barin tafiya kan addini gaba ɗaya da sallama wa Allah gaba ɗaya domin da asilmu da asalmu da asalamu duk al'islamu ne duk ma da ɗaya ce to in kuka kauce daga barin ba ku tafi kun kun musulunta ko kun miƙa wa Allah gaba ɗaya kanku ba bayan kuma albayyinatu zahiran hujjoji sun bayyana gare ku me zahiran hujjoji ga manzan Allah nan sallallahu alaihi wasallam a gabanku ga littafin Allah ne a gabanku me kuke nema kuma saura me to hujja ce bayyananniya saboda ba a samu rauni a ko ɗaya ba alƙur'anin in an duba dandam yake cas-cas yake ba abin da zaka kalla sai ya baka ƙayi a cikin alƙur'ani lafazinsa ne mu'jizarsa ce meye ne duka to shi ko manzon Allah fa shi ma ban ƙayi ne to ashe ba ku da wani abin da ya rage muku hujja ta bayyana gare ku to tunda ku hujja ta bayyana gare ku sai kuma kuka kauce to kusan lalle ubangiji al'azizu ne shi wallahi ba abin da yake gagararsa ya kama ku yanzu ne amma kuma alhakimu ne shi kamun nasa baya sai akan abin da yake daidai ya kamu don buwaya in ta haɗu da hikima to shi kenan ba a san ƙarfi ba ba ba ba hikima me hikima shine ka duba ka ga ƙarfin wa zaka danka da shi ba kowa ba to haka Allah shi ƙarfinsa kuma akwai akwai tarayya da akwai sifarsa ta hikima a tare don haka baya danka sai ya kafiri baya danka sai kangararre to in na aka zahu ko alimun shadid in ko kabari ya danke ka to rikon Allah ba kyau to ka guje ka zauna gaban Allah ba da danka ba da laddufin ubangiji wannan shine zai zai fi maka lafiya kai mumini da haka wannan ne da wannan aya ce wasu ke cewa akan yi uzuri da jahilci in jahilcin bakin ni bane yanzu kusan yanzu ma ba wani jahilci da za a ce mutum ya uzuri da shi dan duk wanda yanzu bai san addini ba to kawai shi ne ya ce wa kansa ko ya kallafa wa kansa ba zai san addinin ba saboda hanyoyin sanin addinin gashi nan kana gida kana kwance baka je makaranta ba ma za ka sani ga hanyoyi nan da yawa to amma wanda kuma ba shi da hanyar ba ko ɗaya kuma shirya ba ta riske shi ba to za a yi masa uzuri da jahilcin da yake da shi Allah in ya je ba zai kama shi ba shi yasa ake zaburar da musulmi irin ƙauyukan nan irin garuruwan nan surkuki surkukin nan wanda za ka je ka faɗi kalma mafi ƙanƙanta a cikin addini su ce me kace ba su sani ba ka san wannan lalle suna da wannan jahilci za a yi musu uzuri tun da dama Allah ce makunna mu'azzabina to kaji makunna mu'azzabina hatta na ba'asa rasula ba za mu azabtar ba sai mun aiko manzo ya gaya maka kaki to su saƙon bai ishe su ba haka yan uwa wanda yake da irin wannan damar ya taimaka in shi ba zai iya ba wanda za su iya ya karfafe su su shiga a kutsa Allah ba mu iko to
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور hal yanzuruna hal nan mai ma'anan ma ce su waɗanda suka ƙi sallama wa Allah suka gaba ɗaya suka ƙi sallama wa addinin Allah ba wai ba komai suke jira ba illa an yati yahumullahu sai lamarin Allah ko ubangiji ya zo musu fi zulalin min al-ghamami a cikin girgize a ranar alkiyama ya zo musu su ga Allah a fili a ranar lahira ya ce to yanzu kun yarda ni ne Allah sai su ce eh mun yarda wal mala'ika mala'iku kuma su gan su ga sunan ga azaba nan wai wannan suke jira sannan su imani kawai da annabi Muhammadu su imani da Allah Allah ce wa qubi al amr in ku sun ga wannan lokaci ai lamari an gama shi fusa ta kubce an gama lamari babu saura kuma me ya saura to anan ake ce maka akwai Allah ka je can ka gan shi anan ake ce maka akwai wuta ka je can ka ganta anan ake cewa akwai aljanna kai imani duk baka yi ba ka je can ka gansu to kuma wani imani kai a sannan amma abin da ya rage maka sai shiga kawai abin da kai musu sai shiga sa tunda a ce maka gashi nan ya kamata ka dandana shi ma tunda musun dai kake a duniya to dandana dan kar a koma ma ka ce bagu aka yi ma ka ce wutan ma ta kara ce ko wani abu da gari gari su shiga su dandana Allah kiyashe mu to Allah ce wa ila Allah turja'ul umur wurin Allah ake mai da lamari gaba daya to yanzu fa da a wurin wa yake shi lamarin dama wurin nasa yake to me yasa Allah ce kuma wurinsa ake mai da shi i ai al'amari dukkansa na Allah ne tun kafin a yi halitta dama lamarinsa na tare da shi to bayan ya yi halitta sai ya ara mana yan wasu abubuwa haka kaga kamar kai kake shi ma kaga kamar kai kake yi to ranar alkiyama fa wannan aran an kwaci an yaye hijabi kaga ashe ba kai kake yi ba ko a duniyar ma ka hango ashe ba kai kake ba Allah ne kadai yake yi to to an maida an maida abu game shi kenan yi mana an maida abu na aran ma an- an dawo da shi shi yasa ya ce ila Allah ya turja ulama to
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب nan kuma Allah annabi yake wa magana yake ce masa sal ya rasulallah ka tambayi bani isra'il amma tambaya ce ta ƙure ba tambaya ta neman ansa ba kuma kai ba abin da ake nema ka sani domin ka sani an sanar da kai me ake cewa ya annabi ya tambayi banu isra'ila kam atainahum min ayatin nawa muka ba banu isra'ila daga ayoyi na mu'ujizoji da aka ba su aka ba annabi musa an ba shi mannu da salwa an saukar da abinci da ɗuminsa mai daɗi ba su ga wanda ya dafa ba an daki dutse ruwa ya fito an yi kaza an yi kaza duk wannan wannan duk ta sa sun sallama wa annabi musan kansa sun daina ta'annati kamar Allah yana cewa to yi haƙuri ya rasulallahi da ta'annitin yahudawan lokacinka na da da suka ga abin da suka gani tare da annabi su ma ba su yadda ba to yi haƙuri dan ba su yadda da kai ba. wannan haƙ- wannan aya ban haƙuri ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu ba banu isra'ila da suka canja ni'imar Allah ba ni'imar Allah tana nan ga banu isra'ila har lokacin da manzon Allah ya bayyana da sun yadda to da sun karɓi ni'ima kan ni'ima ni'ima kan ni'ima domin da saduwarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai rike musu abin da suka yi na baya aiki da suka yi da annabin Allah annabin Musa kuma yanzu ga kuma wani annabin ku annabi Muhammadu sun zama ma'abota annabawa biyu ai ni'ima kenan mu sai su yi mana gori musuluncin kuke yanzu muna abin da kuke kuma a baya mun yi abin da kuke ba kaga dole sai a yi butu kaga ni'ima kan ni'ima kenan kuma sannan ma ai ni'ima ta kai cewa ga Allah ya ce ga wanda zan aiko kai kuma ya sanar da kai wanda za a aiko yanzu su wannan mushrikai ai ba su da wannan ni'imar su ba su san za a aiko annabi Muhammadu ba dan ba su da littafi ta ina suka sani ta ina za su sani ku ko kun sani ashe wata ni'ima ce Allah ma har ya sanar da ku Allah ma ya yi da kai wurin sanar da kai abu ai ni'ima ce to me suka yi amma da wannan ni'ima sun amfani da ita baddalu ni'matallahi kufran sun canja ni'imar Allah da kafirci eh abinda muka sanin ne Allah kuma eh mun ganshi ko ba za mu yi ba kamar haka suka ce shi sa Allah ce mai yubaddil ni'matallahi duk wanda ya nufi canja ni'imar Allah akwai wanda ya isa kuma ya canja ni'imar Allah ne akwai wanda ya isa ni'ima ta Allah ce ya ce za a canja ta babu kafin ta zo an gane ni'imar Allah da ya rufi ba wanda ya isa ya canja ta amma kafin ta sadu da wanda ya wa ni'imar in ta sadu da shi fa to za ka iya canjawa shi sa Allah ce min ba'di ma ja'atuhu eh qabla ma ja'atuhu fa ba isa ba amma min ba'di ma ja'atu bayan ta zo masa kuma sai ya canja ta to ya san cewa lalle fa inna Allaha haqiqa ubangiji to lalle fa shadidul iqabi ne mai tsananin akuba ne to wannan ayar ita ma ba yahude ta shafa ba kawai darasi ne kanmu banu isra'ila allah ya musu ni'ima sun canja ta da kafirci su to kai kuma in allah ya maka ni'ima kai ma za ka iya canja ta mai ku ba da kafircin ba da butulci fa mu kuma za mu iya canja ta da butulci me canja ni'ima da butulci allah ya maka ni'ima ka sarrafar da ita wurin wani abu daban ba wurin kamar da ita ga mai ita ba don yana daga godiyar allah ga ni'ima kamar yadda ita ga wanda ya maka ka samu ainihin kuɗi wanda ka ci mai daɗi ka ji daɗi ka ɗaga kai ka ce Allah alhamdulillah Allah ba wanda ya min wannan sai kai na ji daɗi Allah na gode ka mai da ni'ima ga masdarinta kuma sannan ka tashi kai salloli masu kyau don kana cikin ni'ima da jin daɗi haka ka ɗiba ka bawa bayan Allah ka mai da ni'ima ga wanda ya yi ta shi ya ce dama a bayar gashi Allah na bayar to haka shine abu na amma akasin wannan ga sunan da yawa to ka yi butulcewa Allah ka baddalta ni'imata bil kufuri sai dai kufuru a ce masa kawai butulci na butulci za a faɗa amma to kasan in kai haka kuma Allah ya ce to kasan yana na yana jiran ka kuma shi shadirul iqab ne shi mai gafara ne shi amma kuma kasan yana da kuma azaba ba ɗaya yake da ita kawai ba to زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الله زين للذين كفروا الحياة الدنيا أنك أواتا وكافري سرعي والدنيا waye kawata bida idan majhuli ne amma kun san wanda ya halatta Allah ne ai wata qira'a ma zayyana din ne ma Allah ya kawata to yanzu an ce an kawata wa kafirai san rayuwa ta duniya da morewa da jin daɗin na rayuwa ta duniya kafirai to kai ba ba ka san rayuwar duniya ba kawata maka baka jin kana son dan duniya duniya haka kaji kana son jin daɗi to kuma na an ce kafirai ne aka kawata abin da yake akwai shine lallai an kawata wa mumini da kafiri domin a wani wuri ai Allah ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir lil muqantarati minaz zahabi wal khayl lil musawwamati wal an'ami wal haras sai yace me zalika mata'ul hayatid dunya abin da ya lissafa din nan yace an lissafa wa mutum san mata an lissafa masa san sha'awa ta mata da doki abin hawa mota kenan yanzu za a ce da abin da ya shafi gidan daji wurin zama da abin da haka duka dai da dabbobi da makamantansu sai Allah ce rayuwar duniya kenan to mun kawata wa mutane mutane har da mumini da kafiri a linnasi aka ce ba shi can zuyina lillazina kafaru alhayatu duniya to sai mu nemo bambanci ne irin ƙawatawar ta muminin da ta kafirin dole za a samu bambanci tunda nan an keɓe kafirai an ce su kaɗai aka ƙawata wa duniya banda muminai kenan to a'a muminan ma an ƙawata musu amma su da aka ƙawata musu in dai mumini ne me yake yi da abin da aka ƙawata masa to nan ne bambanci zai faru su kafirai da aka ƙawata musu me suke yi to a nan manaɗin hukumi ɗin wurin zargin a wurin yin amfani da ƙawar duniyar ko sha'awar ta duniyar a nan ne wurin zargin yake ba a wurin kawatawa ba me yasa za mu fahimci haka da aka ce zuyina lil ladina kafaru al hayat ad sai aka ce wa yaskharuna min alladhina amanu da aka kawata musu rayuwar duniya aka ba su kuɗi aka ba su izza da jin kai shine rayuwar duniya sai suka dinga izgili akan muminai da irin su Ammar ibn Yasir irin su Abdullahi dan Mas'ud sun zo wucewa sai ku dubi waɗannan wai annabi da su zai kai labari marasa shi haka sai ta aibata dai sahabban annabi suna izgili a kansu to kaga su rayuwar tasu ta duniya da aka kwata musu samun duniya tasu sai suke izgili da shi to sai Allah ya ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah kaga allazina taqaw to kaji wani canjin usulubi ko ta akai wa yaskharuna min allazina min amanu ba a ce wallazina amanu fawqahum ba kuma tunda ai amanu aka ce ba a faɗin taqi ba anan gaba daya da sai a ce wallazi na amanu ko ƙahum yau malki ya mace ce wallazi na taƙau saboda imani zarar imani na yi imani ba shi kaɗai yake sa ka tsallake zuwa darajar da ake so ka samu ba sai da taƙawa ɗin sai aka bar zarar imanin aka koma kan taƙawa duk wanda ya ji tsoron Allah ba shi da shi kaskantacce ne a nan duniya to yau malki ya fa ranar alkiyama fauƙahum suna birbishin ma'abota duniya da suke da duniya a lahira ranar lahira waɗannan kaskantattun irin su waɗanda suke ganin su kaskantattu ne su ne musu izgili suna jannatul illiyin suna aljanna maɗaukakiya wadda ba a iya hangen su su kuma kafiran suna ina suna rami na wuta fauqahum yawmal qiyama kuma Allah ma duk da haka ba zai bari ba izgilin da aka yi wa muminan ba za a ce mumini shiga aljanna kawai sakamakonka kenan ba kafiri shiga wuta sakamakonka kenan ba sai ce kai kai kai kafiri zo mumini zo wannan ba sun muku izgili ba to kurama shikenan falyawmal ladzina amanu min al-kuffari yarhaquna sai su kalli kafiri da katon ciki an tille shi sai su kyalle kyalle da dariya alal ara'ik kun san ayin da suke yin wannan ba wai wutar suka zo ba me zai kawo su wuta mumini kuma kana kana gidanka ba sai ka fasa kallon ba an suka shiru la'i mana to ai to ai a'a alal ara'iki shi sai Allah sai bayyana a inda suke kakka ji kallon ba zai baka sha'awa batun a nan duniya suna kan irin wani gadansu mai lilo yanzuruna a nan suke kallon fa in ji Allah idan suka gama kallon sai Allah ya ce ya ishe ku hal suwibal kuffaru ma kanu ya fa'alu muminai an raba muku abin da kafirai suka yi muku muminai sai wallahi Allah an raba mana shikenan ku shiga ku kuma ku tabin da za ku to kaga ashe kenan waɗannan sun yi izgili da rayuwarsu a duniya a lahira an rama izgili wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab wannan da suke ganin ba su da kuɗi a duniyan ma Allah ya ce ba wai dan suna da imani duk mumini bai da kuɗi ba ni ne na ga dama haka na so su zama wasu mumunan ba na ba su kuɗin ba ina su Usmanu ina manya manya su Abdullahi dan Umar da yake zuwa ya je ya siyo bayi dubu a shiga masallaci lokacin sallah ya ai sallah yana zaune yana tasbihinsa su ma suna zaune suna jira ina za a kai su ya zuwa ce me kuke yi ai jira muke na ku tafi ku tafi fi sabilillahi ko ya je tafi kansa ai wannan isa ce kuma dukiya ce ibnu umar to wannan wannan ai kaga da dadi haka to dan haka Allah yake cewa zuyi wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab su ma haka na so ne kawai shi ba da arziki ba soyayya bace ba kiyaya ta Allah ba yin kuɗi a duniya bai bai bai sibanci da ko ɗaya ba dan Allah ya ba wanda ya fi kinsa ma duniya an gane kuma sannan wanda ya fi kowa so kuma shi kuma ba ba shi duniyar ba ganin dama shi kenan ta Allah saboda haka duk inda ka tsinci kanka ka ce Allah ya sa shi ya fi alheri ya baka iko ka aikata alheri a wannan halin ko kuɗin ko rashin sa wannan shine kawai wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab hakika ubangiji yana azurta wanda ya so ba tare da kirga ba in ya ga dama ya azurta da kirga in ya ga dama ya azurta ba kirga imana dinda in ya ga dama ya ce in kai aiki kaza za a baka lada 25 in ka je ya take ma abin ka ba lalle sai ya kara ma ba ya dai baka abin da ya alkawari in kuma ya ga dama ya dumbuzo ba lissafi ya baka kowa ya bashi ba lissafi Allah tarkarsa ba za ta kare ba ma inda kuma yan fadu ma inda Allah baka yau kai ne a nan a cikin miliyan dubu so dubu in ka ɗauki dubu ɗari sai a ce ta yi giɓi saura miliyan dubu so dubu ba dubu ɗari amma Allah ya dumbuza ya bayar komai komai yana nan ba iba ba an fahimta to shi ne yanzu ko ko da yanzu central bank inda kamar babu doka a ɗauki takarda fara kawai a sa ta zama kuɗi a ta buga kuɗi to wannan za su rasa kuɗi ne in sun ebo sun wani ba ga wata nan ana buga ba kuma to Allah kuma ma bari Allah da yake cewa kun fai kun kawai to don haka lallai Allah yana azurta ba ba tare da lissafi ba to nan akwai darasi manya guda biyu na rayuwa na ji wani malami alhamdulillah shi ma ya fara bin salo irin yadda muke bi din nan shi ma ya ce nan yanzu akwai darasi kaga yana da kyau haka to darasi na farko shine cewa wanda Allah ya ba kuɗi ya ba dukiya ko ya ba mulki wallahi ka shaidi ka shaidinka ka yi homa da ɗagawa akan wanda bai shi da shi don talaka ne ka ji abin da Allah ya ce yasharuna min allazina amanu musamman ma idan mumini ne a ƙarƙashinka a matsayin ma'aikaci ko a matsayin wani abu dan kana da sadawa kawai an baka kai ne shugabansa ka ci masa mutunci ka keta shi to kiyaye kanka a ranar alkiyama la Allah ya zama yana kanka shi ma ya rama don haka duk wanda Allah ba wani matsayi ya kalli Allah ne ya bashi wanda Allah bai ba ba shi ma ya ga Allah ne bai bashi ba su yi tafiya sawa sawa in ji laraba sawa sawa ba a ce kanka ce zo nan in aike ka ba zo wannan an yarda da wannan duka ai da ba haka ba da musulunci ya soke bauta an yarda da wannan duk wanda yake karkashin ka yana karkashin ka amma ba wulakantawa shi wannan shi ake nufi to wannan darasi babba kenan guda daya sannan na biyu ashe kenan tunda Allah ce shi yake azurtawa shi ne mai azurtawa in ka tashi ina za ka neman arziki to kyala kowa ka tafi wajen mai arzikawa ka ji ɗaya kai kuma wanda baka da shi sai ka ga wani an bashi to ka kai bakin ciki ga mai bayar wannan ba shi ya ba kansa ba sakiranka yadda da yanda ya yi wannan darasin mai kyau ne to
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم haka Allah ce kanan nasu ummatan wahida a lokacin da ya wuce baya can al'umma gaba ɗaya al'umma ɗaya ce tun ga kan annabi adamu har zuwa annabi nuhu al'umma tana kan tauhidi tana kan gaskiya dab da wajen aiko annabi nuhu shine aka fara samun sabani shine annabi nuhu ya zo to Allah ya ce kana nasu ummatan wahida ba wai wani ya imani wani bai ba kowa ya imani to me ya faru to sai ka ɗauko can aya ta yunusa da Allah yake cewa ma kana nasu illa ummatan wahidatan faqadafu mutane da ba su zama a rarraba ba da al'umma ɗaya ce mutabiqina alal haqqi sun haɗu sun gama kai akan gaskiya Allah suke bi shi kadai amma sai suka rarraba sai aka so samun san rai sai aka samu so mu samu waiwaye waiwaye ana barin Allah wannan ne yasa Allah ya ce fa ba asallahu nabiyina dalili kenan da aka aiko manzanni su gyara mutane kenan da duk mutane suna daidai yadda Allah yake so ba ba ba sai an aiko manzanni ba ashe bawa'is na aiko manzanni yana daga ciki shine rarrabuwar kan mutane da barin Allah da suka yi Allah ce fa ba'asallahu nabiyina sai Allah ya aiko annabawa zuwa mutanen mubashirina suna masu albishir ga wanda ya tabbata kan tauhidinsa bai karkace ba zai shiga aljanna zai haɗu da Allah lafiya lau wa munzirina kuma suna masu gargaɗi ga duk wanda ya kafirce da wuta cewa zai haɗu da bani zai haɗu da wuta ranar alkiyama to wa anzala ma'ahumul kitaba manzanni da za su sako sai Allah ya guzurintar da su da littafi kowanne aka bashi littafi dan alkitabu nan jinsi ne bi ma'anar kutub sai aka ba kowanne littafinsa da shari'ar sama bil haƙƙi ai multabisan kowanne littafi kuma yana cuɗanye da gaskiya abin da yake cikin wannan na tauhidi bai rabu da na wannan ba abin da yake cikin wannan bai rabu da na wannan ba haka yake liya kuma bainan nasi fi maqtalafu fi domin me domin yayi hukunci shi waye zai hukunci littafin to majazan kenan majazan akali in ji malaman balaga littafi ba shi ke hukunci ba mai littafin da yake hukunci liya kuma bainan nasi dan ya hukunci tsakanin mutane akan me zai hukunci fi maqtalafu fi a cikin abin da suka saba wannan ya kadaita Allah wannan ya yi kare-kare bai kaɗaita Allah ba an yi saɓani to sai su yi hukunci kai zo ka bi wanda ya kaɗaita Allah Allah Allah ne kawai abin kaɗaitawa ai an yi hukunci kenan Allah ji Allah ce wa maktalafa fihi ba ba su saɓani a cikin addini ba su waɗanda suka yi saɓanin kuma illal ladina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum su waɗanda suka yi saɓanin kaji wani abu maimakon an saukar da littafi ai sannan gyaruwa ta zo to akwai waɗanda su saɓanin nasu ma bai fara zuwa ba sai ba zuwan littafin sai ba an ba annabin littafi sannan saɓanin ya zo to kaga badalan min an ya tasalaha ko kuma ya zama an ya tawafaka sai tawafuki da annabi akan tauhidi sai a rannan suka ce mu kuma yanzu za mu sami muka tashi saɓawa ba amma me yasa bagar dan kawai zalunci ne bayan hujjoji sun zo akan tauhidi kuma saboda kawai zalunci shi ya jawo suka ga bari mu saba me zalunci shikenan don yanzu in ka kula ka dauko yahuda kadai da aka shiga cikin daula ta fir'auna aka yi fata-fata da ita aka kwaso su aka fito da su to da aka fito da su a nan ga annabin allah ya je ya karɓo littafi ɗin ya zo ya karanta musu to sannan kuma yahuda suka fara kafirci fa sabo kar wanda ba su yi a baya ba tun da da can fir'aunan duk da ba gashi ba Allah ba shi gashi ba kowa ba ma amma babinsa suke ba sun iya bijirewa ne ai ba su iya ba sai da Allah ya sa aka zo aka karbe su kuma suka fahimci Allah din kuma sannan suka saba masa to wannan haka yake da yawa wasu mutane har yanzu sai sun gane gaskiya suke barinta tangaran suke da ita sannan su barta ما اختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم شي ساكا ce nan ba da mushrikai ake ba dan su ma ja'ahum ilm ilmi bai zo musu ba ai su dan haka su sun suna kawai kin manzon Allah ne su mushrikai dan kawai zalunci dan dan dan hasada hasada ce take sa kawai yaya za a yi mutum ya taso cikin mu a ce yanzu kuma shine annabi a zabe shi da ma aiko wani dai daban daga can daga wata babban alƙarya wato kaga wannan shine Allah ya ce aiko ba su suke raba rahamar Allah ba a cikin su nake so in yi kuma nan nayi to don haka Allah ya ce waɗannan dai ba su rabu da gaskiya ba sai bayan addini ya zo musu littafi ya zo musu a sannan ne wasu suka yi imanin ma wasu suka kafarta bayan hujjoji sun bayyana gare su to Allah sai yake cewa fahadallahu alladhina amanu limaqtalafu fihi min alhaqqi bi izni sai ubangiji ya shiri muminai don ba duka kowanne ba ne littafi ya zo kuma ya kangara wani kuma littafin ya zo shi yana kangararre to sai allah ya shirye shi in yana mumini ne ya ƙara tabbata kan imani wanda kuma bai imanin ba allah ya sa ya shirya da yawa waɗanda kuma su ba munan ba ne ba su zama littafin ba amma suka suka imani ne maktalafu fihi min alhaq allah ya ce amma fa bi iznihi bi iradatihi imanin mai imani da izinin allah ne da to wannan ayar ce wasu ke jingina cewa lallai muminai su gode wa Allah ba kamar sauran al'umma ta baya ba sauran al'umma ta baya daga abin da aka saukan musu na littafi annabinsu ya garanta musu ya gaya musu shikenan duk abin da za su nema su nema an amma mu ko al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bude mana wata kofa duk abin da bamu fahimce shi bai bayyana a nasi na alkur'ani ba ko na hadisi sai mu ijtihadi Allah ya shirye mu zuwa ijtihadi mai ijtihadi shine ka duba baka ga inda Allah ya faɗa alkur'ani cewa ga hukuncin kaza ba a cikin hadisan annabi kaf wanda ya inganta ka duba baka ga wannan hukuncin ba sai malamai wanda suke da ahaliya na su kalli ayoyin duka far su kalli hadisan far su ga ya za a yi sirata wannan hukuncin da wani wuri su kokari sai su ce to hukuncinsa kaza sai su fitar da wannan hukuncin ijtihadi kenan kuma wannan annabi ya tabbatar da shi manzan Allah lokacin da zai aiki sallallahu alaihi wasallam ma'azu zuwa yaman ice idan ka je da me za ka yi musu hukunci ice da littafin Allah ice abin da kake nema na hukunci in baka same shi a littafin Allah karara ba sai ce da sunnan manzan Allah ice in baka samu karara ba ice aji hidu zan yi kokari ya kokari na in ga da me zan raba hukuncin cikin nan ice na gode wa Allah da ya datar da manzan manzan Allah ya tabbatar da me kenan da sai ya ce wani irin ijtihadi zaka dawo kawai sai dai qur'anin da sunnan karara abin da ya faɗa in ba haka ba to amma annabi sai ya ce a, haka ya tabbata ya ma gode wa Allah dacewa da yi wato da aka ba al'ummarsa matsayin ijtihadi shine gode da annabi to fa da Allahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaqqi bi izni wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah shi yake shirya wanda ya so ya shirya zuwa tafarki madaidaici Allah ka shirya mu tafarki madaidaici to أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب to wannan aya kuma Allah yana ba wa sahab- musulman farko haƙuri yana gaya musu su yi juriya yana yi musu albishir to haka ma za mu ɗauke ta mun wannan aya ba sai mun tsaya mun wani darasin ta daban ba ka tafi da hankalinka akan Allah yana gaya maka ka daure yana gaya maka kuma ka jure kuma akwai albishir Allah ya ce amma siftu ai amce mai ma'anar bal shin su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsammani suke yi ko ku sahabban annabi kuna tsammanin cewa za ku shiga aljanna sahala a duniya ba wata wahala da kuka sha kuma ku je lahira a ce ku zo su ku ku shige aljanna to in kuna wannan zaton ku bari ya ce walamma ya tikun masalul ladina min qablikum ku shiga aljanna lamma ita lamma kalma ce ta larabci da ake kore abu da ita kamar lam take amma aikinsu ya yi bamban da lam in na ce yanzu lam ya ti haza wannan bai zo ba bai zo ba a baya na kore mari ya iya zuwa ya iya kin zuwa amma dai kawai baya nan bai zo ba ban kuma ce ka sa ran zuwansa ba sai dai in ya zo din amma aka ce lamma to bai zo din ba shi ma amma akwai sa ran zai zo shi sa Allah ya ce qalatil a'rabu amanna qul lan tu'minu lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman har yanzu imanin bai shige ku ba ana dai sauraron sa kenan to shine Allah ya ce kuna zaton ku sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama za ku shiga aljanna bayan abin da ya zo wa mut- waɗanda suka wuce gaban ku bai zo muku ba kamar an tambayi ubangiji menene abin da ya samu muminan farko wanda ake cewa ba za mu shiga aljanna ba mu ma sai ya- irinsa ya zo mana sai Allah ce masat humul ba'asau tsanani tsabar talauci ya same su sun jure wabban ra'u sun samu cututtuka kala-kala mun jarrabe su da ita ko muminan ne sun jure wa zulzilu an girgiza su da nau'o'in bala'i kala-kala ba wa- banda waɗannan ba hatta ya ƙular rasulu ko ya ƙulun rasulu alal hikaya har sai da manzo da shi da waɗanda suke muminai suka ce d- mata nasarullah yaushe ne nasarar Allah da ya ce zai- za mu yi dinnan wannan irin bala'i akwai nasarar tana yaushe za ta zo to wannan kalmar ta cewa har muminai da manzo suke cewa yaushe Allah zai taimake mu din to malamai suka ce ita yaushe Allah zai taimake mu maganar muminan ne ba maganar manzon bane shi yasa wani yake cewa akwai takadimi da ta'khiri a wurin hatta yaqulu almu'minuna alladhina ma'a ar-rasul mata nasrullah fa qala ar-rasul ala inna nasrallahi qarib shi yasa aka hada maganar cewa duk sun yi magana dai da annabin da su man- mutanen saboda idan annabi zai ce yaushe ne nasarar Allah to da wa zai magana ai Allah zai magana to shi kuma ba zai ce masa yaushe ne na to saboda haka wannan shi ne akwai ladab- ladabi da ake hakaitowa ko ku a ana nufin ba wai tambaya ce ta shakka ba don ba ita ba ce har manzon a iya samu kamar an ce Allah mun tabbatar da za ka mu nasara amma Allah ta yi jinkiri a kawo ta da wuri sai Allah ce eh ga ta nan to lokacin yayi ma eh to kaga duk wannan wannan shi kuma zai iya yiwa ala inna nasarallahi qarib lalle nasara Allah a kusa take wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a cikin inuwar Ka'aba ya dan jingina da wani dan bargo sallallahu alaihi wasallam sai Khabbab ibn al-Arat ya shigo yace ya rasulullahi ala tad'u lana ba za ka yi mana addu'a ba ala tantasir ba za ka nemi neman nasara wurin ubangijinka ba kaga halin da muke ciki sai annabi ya tashi ice to waɗanda suka wuce kafin ku ya kasance ana samun ɗaya a yi haƙa rami daidai ƙorinsa a tsaya a nan a ɗauko abu zartu a fafa shi a raba shi tsakiya tsaf can ya faɗi can ya faɗi amma ha- ana yankawar bai bar cewa Allah ne ubangijinsa ba ya jure ba ya ce don haka ku yi haƙuri wallahi wannan lamari sai ya cika na Allah sai an kai in kuna ganin an matsa muku sai an kai daga nan zuwa sana'a a yaman mutum zai tafi bidau duk inda kake jin duk kafiran nan sun cincirin do ka ka ratsa ka wuce ba wanda kake jin tsoro sai Allah sai kuma kura a daji kawai dan dabbobinka amma ba wai kafiri kake tsoro ba za a zo wannan ku yi haƙuri amma kun yi gaggawa haka annabi ya ce musu to da haka muminai mu yi haƙuri da abin da annabi ya ba su habbansa haƙuri da shi kan mai gaggawa za ya zama ka tafi ko'ina sai Allah kawai kake tsoro sai a tsayawa daidai dai din to
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم yas'alunaka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan ka ji yas'alunaka tam in dai tambaya ce ake wa annabi to mabullo mabubbugar tambayar mafuskantowa daga inda take fuskantowa daga wuri hudu ne ko dai sahabban manzon Allah su suke tambayarsa kamar nan su ne ko kuma ahalul kitabi yahudu da nasara su yi tambaya ta kure don suna ganin suna da wani abu a littafi su ji zai ba da ansa ba haka ba kamar ya sa'aluna ka anin ruhi kaga anan ahalul kitabi ne ai sun san ruhu lamarin rai a littafinsu an sa ba wanda ya san rai ya- lamarinsa yadda yake sai Allah to suna so su ji shi ya faɗi wani abu daban tunda shi ma can Allah ne ya faɗa sai ya ce kulin ruhu min amri rabbi Allah ya ce gaya musu lamarin rai yana hannun ubangiji na suka yi shiru to kaga wannan wannan in ko ba haka ba sai mu shirikai su kuma su ma masu tambayoyi ga na tambayoyin fal a qur'ani suna ta tambaya annabi kan kaza ka kaza to in baka in ba wannan ukun bane to ɗaya ce ta hudun ita kuma ba tambaya ce ta ansa ba tambaya ce ta takariri duk inda ka ji ya ta fito daga wannan wurin so ake a ƙara tabbatar da annabi tambaya daga Allah mana alam kaza alam tara kaifa fa'ala rabbuka ba tambaya sai yake ba yanzu ba ai kaga tambaya istifhami ne to shikenan tambayoyin guda uku. nan dai sahabban ne suke tambaya suna tambaya ka ya rasulullahi ma za yunfiquna ai allazi yunfiquna menene abin da za su ciyar an ce wani dattijo ne wanda yake da arziki sai yake so ya ya ciyar da abin da ya fi mafifici a dukiyarsa ko ya yi ciyarwa mafificiya sai yake tambaya annabi me yayi abin da za a ciyar ka san ita inda ka ji ciyarwa akwai abu uku akwai shi mai ciyarwa akwai wanda zai wato akwai abin da za a ciyar din ko akwai kuma inda za a ciyar din to wannan guda biyun duk yana yana da sanin su ya san shi shine mai ciyarwa a kaga gashi nan. abin da zai kuma wanda zai ciyar din yake tambaya ba abin da zai ciyar din ba dan dukiyar ce ai ya santa to amma wa zai ciyar to sai Allah ce qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabil kace abinda duk za ku ciyar kuka nufi ciyarwa dan Allah na alkhairi to iyaye za ku ba sannan makusanta 'yan uwa sannan marayu sannan miskinai sannan ɗan tafarki to yanzu wannan tambayar a haka a zahiri za ka ga ta yi daidai da tambayarsa shi ya ce me zan ciyar an ce abinda za ka ciyar na alheri ka ba wana da wani sai aka ba da aka ba shi adres ɗin inda zai bayar amma har da tambayar tasa ta fito ciki ƙari aka yi kawai kulma an faktum ka ce duk abin da kuke nufin ku ciyar min khairin min khairin abin da za ku ciyar na farko ya zama daga tsatsarka na alheri ba wani abin da ba abin nan ba kaga an faɗi sigar abin da za a ciyar sai abin halak kenan shine alkhairu ai ba wani abu na alkhairi ba halak ba abin da za ku ciyar ku ciyar da halali ƙalla au kasura ya yi kaɗan ko ya yawa kai ya dame ku in dai khairu ne kaga an bashi amsarsa to cewa kuma ga inda za ka bayar ƙari ne irin amsar da annabi yake bayarwa ce in kai tambaya ya duba ka ga to ai kai akwai abin da ka fi jahilta ba ba abin da ka tambaya ba sai ya jona ma abin da baka tambaya din ba yanzu da me wani mutum ya hau kan kogi ruwan kogi ne ruwan maliya can da ya ɗanɗana sai suka san zartsi gare shi shi kuma ruwan da suke hawa ba mai zartsin ba su hau kogin da shi wanda a iya alwala da shi a iya komai sai ya ga tafiya mai nisa suke a kan ruwan in ya ce zai ta alwala da shi kishirwa zai ji kuma yana kallon wancan ba zai alwala da shi ba kaga ya shiga duhu sai ce ya rasulallahi muna hawan kogi muna ɗaukar ruwa ɗan kaɗan in muka ce za mu alwala da shi mu ji kishirwa za mu iya alwala da ruwan kogin sai ya ce eh wa ɗahuru ma'uhu lallai ruwan kogi mai tsarkakewa ne za ka yi alwala da shi za ka yi wanka za ka yi duk abin da shari'a ta yarda da shi ko mun zartsinsa ko mun gishirinsa ka yi sai ce alhillu mai tatuhu abin da ya mutu ma na cikin kogi in dai dan kogin ne in ka kama ka ka yanka ci ko ya mutu to kaga wannan ƙari ne abin da yasa annabi ya ƙara masa da wannan wanda yanda ya jahilci bai san zai iya alwala da ruwan kogi ba ma to ya san ai idan abu ya mutu a bayan ƙasa dabba ta mutu ai haramun ne to wannan ai zai fi jahilta wannan in ya ga kifi ya mutu sai ce shi ma wannan haramun ne a to annabi ya san zai jahilci haka sai ya ƙara jona masa cewa to in ka gama wani abu ya mutu a ruwa cinye kawai ga saka ci shi ba matacce ne kamar na ainihin barri na waje ba na sarari ba to shine Allah ce yasa aluna kamar za fiqu suna tambayar ka me za su ciyar kul ka gaya musu ma an faktun min khairin sai siga ta zo da labari kamar an ce an fiqu khairan ku ciyar da abin da yake na alkhairi kaɗan ko mai yawa kuma ku ba wa iyaye shine daraja ta farko kaji cewa ne ta ta ne ba zakka ake nufi ba don zakka haƙƙin iyaye yana kan ɗa ba za ka fidda zakka kuma ka ba su ba amma ta ɗau'i fa ta ɗau'i sai sun ce ba sa so sai sun gamsu sun wadatu sannan ka fita waje sai ka ce inna da sauran wani abin da kike so bayan wannan a kawo ci babu to shi kenan sai ka yi waje kuma sai ka koma ina sai wurin yan uwa kuma makusanta ka ji biyu daga nan sai ka lalabi ina maraya daga nan sai ka ne ina miskini mara shi daga nan sai dan tafarki yanda wannan abin yake a jere haka sadaka take da bambanci na martaba a jere an gane wa ma tafa'alu min khairin abinda kuka aikata na alheri da waɗannan waɗanda aka faɗa ga waɗannan wanda aka ambata dinnan fa inna Allah bihi alim ku sani ba kun yi haka kawai bane ba Allah ya ce ina gani in ku Allah yana gani ka san zai saka to anan kaga wanda yake son ya kusanci ubangiji da sadaka to ya bi wannan layi ya nemi iyaye ya wadata su sannan yan uwa sannan marayu sannan miskinai sannan matafiya wanda guzurinsu ya kare to lallai wanda yake son ya bi ala tartibi ya takarrubi ya bi wannan to كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ya ce kutiba alaikumul qitalu an farlanta muku yaƙi ku yaƙi kafirai ku sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa alhalin kuma shi wannan yaƙi sai gashi kurhun lakum abin ƙi ne a wurinku kuna ƙinsa ba ku son yaƙi daba yaƙi a haka ɗin ai wahala ne to me Allah ya sake bayyana haka cewa eh kurkun lalle wahala ce amma haka aka ce ku yi, ku shiri ma ba a ce muku mai sauki bane dan ku shiga kuma ku ji wahala tun farko ma an gaya muku wahala din ne amma sai Allah ya ce wasa an takarahu shay'an duk wahala ce kuma aka ce maka- mara alheri ai wahala daban alheri daban daɗi daban ko kuma wani abin da ba wahala daban kuma sh- ba- za a iya zama kuma sharri gare ka sai Allah ce wa asa an takarahu shay'an da yawa kukan ki abu wa huwa khairul lakum kuma ya zama alheri gare ku abin haka zahiri ba shi da kyau amma alherin ka na nan a cikinsa to kamar yakin kenan hal tarabbasu na bina illa ihdal husna yayin ai ba abin da mayaki in ya fita yake jira sai abu guda biyu kowanne ya yi kyau ne ko dai ka da gida lafiya lau da ganima ka ci nasarar yaƙi an ɗaukar kalmar Allah kana farin ciki bai yi ba to na biyun ba a kashe ka ba kuma ka tafi aljanna to ga yawan marakin a ciki haka ashe kana ƙin abu ashe wa huwa kurhun lakum ashe khairun lakum da yawa kukan ƙi abu ashe alheri ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an da yawa kuma kukan so abu shi ku gan shi nara nara mai kyau ne wa huwa sharrun lakum ashe sharri kuke so haka yake kuma wata kissa wani mutum dagaje wani mutum ne yana da dabbobi amma a cikin abubuwan dabbobinsa kaf da abin hawansa kaf wani doki ya fi so dokin kamar allah ya bashi basira ya bashi kyau ya bashi kira yana jin daɗin ma'amala da shi to ranar ya ɗaure shi sai doki ya tsinka wannan abin kawai sai ya shiga daji ya tafi kowa ya san shi da kuma san doki saboda haka ba a gan shi ba kwana ɗaya biyu uku shikenan ya dawo yana ta jin ba daɗi sai masu jaje suka zo suka ce wani sannu kun san kai asara wani abin can wa ya gaya muku cewa sharri ne kuka sani ko alheri ne da yawa abin da kake iya zama maka alheri ana nan washe gari sai gashi can wasu sun same shi wani ɗan sarki ya kama shi ya je ya haushi ya yi masa wata shimfiɗa ta ado mai tsada da gwal da dinari a kanta da komai gudoki sai ya sake guduwa gida kuma ka gani shi ke na ga doki ya zo da kayan ado da dinare wanda ba, ba shi da shi kaga ba maganarsa ta hau ba sai aka zo masa a- murna ah wane kuma ashe doki ya dawo har da ɗan abu nan ya ce murna kuke mai ce kuka sani watakila ko kuma sharri ne dawo ta sam shi ma wasa an tuye bushe an huwa khairul lakum wa sharrul lakum dokin dawo wasa kenan wani dan ɗansa ya zo yana murna dokin baba ya dawo da dokin ya harbe shi sai karye masa cinyoyi guda biyu ba ya zama shari ba dawowar tasa kuma shikenan aka jiyo labari aka zo masa jaje cewa ashe kuma doki nan ya harba ɗanka ana jaje ya ce a kuka sani ko alheri ne kuma ana nan ba a daɗe ba sai aka zo za a tafi yakin wani sarki a zalimi aka tattaro matasa ɗan nasa matashi ne sai aka ce wannan ya kare a bar shi kaga alheri ne to haka duk bawa bai san a inda alherin yake ba bai san a inda sharrin yake ba zai yi a cikin abin da kake ki ne sharrin alherin yake abin da kake so kuma zai yi nan sharrin yake to in haka ne ya zami a ruɗe kenan miki ko me zaka fuskanta to Allah ya sai babu mafuta shine aya da ba mu fasara ba yanzu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu yace in ba ku sani ba ni na sani ku ba ku sani ba to shikenan ba sai mu jingina wa masani ba duk abin da ka dosa ce ne Allah wannan alheri ne a wurina tabbatar mun shi in sharri ne ka ɗaya mun shi ba shikenan ba to kar ka nemi wani mulki kar ka nemi wani kuɗi kar ka nemi wani kowace irin hanya baka sa mata wannan mizanin ba da Allah ya ce shi ya sani to nemi masani ya maka hukunci akai wannan shine daidai Mm, da yawa wani wanda ya so wata kujera ita ce asalin halakarsa ya hau kujerar amma bai ji da daɗi ba gara ma bai hau ba kai da baka hau din baka fi shi zaman lafiya ka fi shi kwanciyar hankali haka da yawa wasu wanda suka samu wasu kuɗi suka zama musu bala'i Allah kiyaye yanzu suna kurkuku kuma a daure da ku suna gidansu cikin iyalansu kuɗin ne suka jawo wannan to ka zauna lafiya kawai ka ganka zauna lafiya ka gode wa Allah kawai ka haƙura eh wannan dubban haƙuri ne ga mumini Mm. to
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه mm, قل قتال فيه كبير mm, وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله mm.
وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wannan aya tana buƙatar 'yan ƙaramar shimfiɗa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika yakin ture yakin ture shine yakin da annabi ya je ya naɗa komanda shi bai je ba to ya naɗa abdullahi ibn jahash a matsayin ya zama komanda ya haɗa shi da wasu mutane su takwas su tafi su je su tari ƙurayshawa waɗansu karabka na ƙurayshawa to sun tafi sai ya zama an ce cikinsu sai wani doki ɗaya ya ɓata sai ɗaya ya raka shi nema saura su shida suna tafiya su shidan nan sai suka tarar da waɗansu su hudu a wani wuri da kayan ainihin fatauci ɗin su mushirikan sai suka fada musu da yaƙi aka ta yaƙi sai suka kashe ɗaya ibn al-hadrami da suka kashe shi ɗaya ya gudu suka kamo biyu suka zama bayi to wannan fa ya faru ne lokacin da wajen ƙarshen ainihin jimada akhir aka yaƙi to da suka taho kuma sai suka ga ai kamar sai suka tunan ai ran da suka yi wannan yaƙin ɗaya ga watan rajab ne shi kuma idan dai rajab ya kama to watan da ba a yaƙi ya shigo kuma da ba za su yaƙin ba wannan sai ya rikita a wurinsu sai su ko mushrikan suka shiga magana cewa au to gashi Muhammadu yana cewa yana girmama alfarmar abin da Allah ya girmama tun kafin zuwansa shine watanni masu alfarma kuma gashi sahabbansa sun kashe mana mutane kuma cikin watan Rajab suka kashe shi ɗaya ga watan Rajab to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar ice yas'aluka an shahril harami suna tambaye ka dangane da wap- wata mai alfarma shine al-muharram al-muharrami abin haramta yaki a ciki watanni masu alfarma guda hudu ne in ka ji an ce watanni masu alfarma ɗaya shi kadai a gefe uku kuma a jere rajab shi kadai ne a gefe amma zulqa'da zulhajj al-muharram to su kenan su waɗannan a jere suke to a cikin wannan in suka kama ba a yaƙi tun a jahiliya ma har annabi sallallahu alaihi da ya zo haka aka duniya ta to da aka yi wannan suka kashe waɗannan wannan mutumin kuma sai ya zama a watan rajab amma su sahabbai suna ganin kamar ƙarshen watan jumada akhir ne wanda rajab din zai kama amma ashe wa- rajab din ya kama ma ɗaya ga wata lokacin da suka yi yaƙi to shine sai Allah ya ce suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma kitalin fihi ba wani abu suke tambaya ba yaƙi a cikinsa badal ijtimali ne to gaya musu ya rasulullahi kitalin fihi kabir i mun yi muwafaka ku ce mun yi muwafaka da ku lalle yaƙi a cikin wata mai alfarma abu ne mai girma mu a wurin mu wasaddun an sabilillahi amma bari ku ji ku yi muƙarana ku yi gwamayya ku haɗa tsakanin alfarmar wata mai alfarma da tsare musulmi da kuke yi daga barin tafarkin Allah da shi da wata mai alfarma wanne ya fi alfarma wa kufurin bihi da kafircewa Allah da shi taɓa wata mai alfarma wanne ya fi wasaddun anil masjidil harami da kuma wato tsare mutane daga barin masallaci na, na Allah kun kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka kun hana kuma ya dawo ya je ya shiga ya umra wannan tsarewar da wa ikhraju alihi da fitar da su da kuka yi wannan akbaru inda Allah shi yafi a wurin Allah da wancan magana da ce ku ce da kuke cewa al- an an taɓa alfarmar watanni an kashe muku mutum to da tsare manzan Allah daga barin bai shiga garinsa maka ba da fitar da shi din ma da kuka yi da tsare mutane da kuke bari daga barin addinin Allah da kafircewa Allah da kuka yi wannan duk bai fi kun keta alfarma kuma ku keta alfarma ko ɗaya ba kenan anan a'a to wa'annan da aka lissafa sun fi keta wata alfatmi alfarma sun fi kisan da aka yi masa din gaba ɗaya ma eh Allah ya ce wal fitnatu shirka da kuke kai da a dunkule akbaru min alqatl ita tafi ainihin girma daga kisa da aka yi muku a cikin wata mai alfarma Allah ce wala ya zaluna yuqatilunakum bari in gaya maka ya rasulullahi kai da muminai waɗannan da kake gani kafiran nan mushrikan nan ba za su gushe suna yaƙakku ba yaƙi na fili da yaƙi na ɓoye hatta ya ruddukum an dinikum ai dan su mai da ku zuwa addinin su za su yaƙe ku ba za su bar ku ba har sai kun ce mun zama kafirai ba ku za ku zama ba inista da'u inda sun sami iko wannan inista da'u din da yake maganar Allah ce to ta ba wa musulmi daɗi kenan an ba su tabbatin ba za su iya ba don in in ai ta kokonto ce ba idan su da'u ba in su da za su ba za su sami iko ba kenan da za su sami iko da sai su mai da ku kafirai amma kun tabbata kan imani ba za su kau- ba za ku kauce ba kenan Mm. to wa man yata dini kuma an dinihi Allah ya ce duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addininsa fa ya mutu kuma har ya mutu wa huwa kafirun yana kan yana kafiri fa ulaika habitata a'maluhum fid dunya wal akhirah wannan ya san cewa aikinsa ya ɓaci a duniya da lahira to aiki ya ɓaci a duniya to wani aiki ne kuma zai ɓaci a lahira eh shi din da ba ya yi aiki na- nagari ba to in yaje da can ba an aje masa aikin a lahira ba tunda yana mumini ya mutu ya yi aikin daga baya ne ya kafirta to wannan aikin ya ɓaci da ya san yana da shi da a wurin Allah kaji wannan to fi duniya kuma wanda zai sake yi a gaba yana duniya din bayan ya kafirta dama bai je masa bai je ma lahira ba shi tunda aka kafirci ulaika ashabun nar waɗannan mutanen su ne 'yan wuta masu, masu ridda bayan imani hum su waɗannan in sun shiga wuta khaliduna fiha masu dawwama ne a cikinta a nan akwai fikihu na malamai da yawa da suka yi rigingimin malamai kun ji man Allah ya ce duk wanda ya ya musulunta sai kuma ya kafirta ya ridda abinda ake cewa ridda barin musulunci bayan an yi shi bayan ana da shi ba- barin imani to wanda ya yi wannan aikin da ya ɓaci a ce misali mutum ya shekara 60 a musulunci rannan sai ya kafarta to duk aikin da ya na addini gaba daya ya ɓaci amma a wannan ayar abin da ta ce faya mutu wa huwa kafiru sai idan ya mutu yana kafiru to akwai kuma wata ayar da ta ce wa man ya kafir bil imani faqad habida amalu ta shiru wanda kawai ya kafirce wa Allah bayan ya yi imani aikinsa ya rushe to nan ne malamai suka yi rigima shin wanda ya yi imani sai ya kafirta an gane kan ya mutu kuma sai ya dawo imani to da ya yi imani daddai an ittifaki da ya kafirta aikinsa ya rushe wannan ba malami ɗaya da ya ce aikin bai rushe ba babu shi to amma da ya dawo musuluncin fa ya dawo da aikinsa an dawo masa da shi ko wancan ya rushe sai sabo zai- zai zai fara gina to nan ne malamai suka yi saɓani abu hanifa ya ce ai sai sabon aiki duk abin da ake nema a wurin- a wurinsa ana sake nemansa kamar bai ba imamu shafi ya ce a zai dawo da aikinsa to wannan saɓanin fa'idarsa za ta bayyana a cikin yanzu kai ne allah ya kiyaye wani ne Eh, sai ya yi hajji sai kuma ya kafirta bayan ya aikata hajji sai kuma ya dawo musulunci to ana nemansa da wata farillar ta hajji ko ba a nemansa da shi kaga wanda ya ce aiki ya rushe ba magana to ana neman ya zama alhaji ana nan har yanzu ana ce masa lillahi ala nasi alaika hajjul bait sai ka yi hajji wanda ya ce a'a ya dawo da aikinsa to ya ce a'a ya dawo ya dawo aikinsa shi ma ya dawo har yanzu shi alhaji ne yana da hajjinsa ba sai an nemi wata ba sai ta nafila zai wanda ya kafirta mutum yana kafirta ya dawo matarsa ta sakwai to shi kenan sai ka dawo sai an sake daura aure kenan ka sake nema a sake daura aure tunda ai aurenka bai dawo ba ko kuwa da ka dawo shi kenan aurenka ya dawo automatic shi kenan to ai kaga duk iri ɗaya ne magana da ta hajji can da wannan to wannan shine maganar ganin malam amma dai idan an bi na wanda suka ce dinin lahi yusrun sai a ce wanda ya dawo komai nasa ya dawo ɗin wannan shi ne shi yasa ma ai a, saboda mura'atul khilafi hatta waɗanda suka ce ɗin wanda ya tafi aikinsa ya ɓaci gaba ɗaya in aka samu cewa mutum ɗin ya dawo ya zo ya tara da matarsa sai a ban masa ita ba za a ba za a ɓata ba sai a mura'atul khilafi kafin haka ne dai za a ƙi wannan shi ne da haka a nan a, magana dai wadda take malamai sun fi abin nan magana imamu shafi'i da saboda ra- rahamar Allah a rinjayar da ita don saboda ai kaga akwai abubuwa nasoshi da yawa magana tana da yawa da sai dai kuma tunda ba mahallinta bane wani lokaci sai a haɗu wa man yakfur bil imani faqad habita amalu to إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم Allah ya ce innal ladhina amanu kaga waɗanda suka tabbata a cikin imani wal ladhina hajaru sannan wanda suka bar gidajensu suka bar dukiyarsu suka bar yan uwansu suka bar matansu dan addinin Allah dan bin manzon Allah wajahadu kuma suka yi jihadi suka ba da ransu fi sabilillahi dan ɗaukaka kalmar Allah ula'ika waɗannan ana baka labarin cewa yarjuna rahmatallah in kana neman suwaye masu ƙaunar tsantsar rahamar Allah kace ula'ika waɗannan ne wallahu gafurur rahim kun san Allah ko ba zai tabar da su ba Allah mai gafara ne ga muminai mai jin kansu ne alhamdulillah